أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da arba'in kuma yau ashirin da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na saba'in da ɗaya sayyiduna abdullah ibn huzaifa radiyallahu ta'ala anhu ana mana bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta tabbata akan gaskiya mun ga yadda suka haɗu da shi da sarkin rumawa da yadda ya masa barazana ta ya kafirce kuma kiristanci amma bai yadda ba mun ga wannan riwayar ta farko to shine sai Malik ya ce wa an Malik ibn Anas daga Malik dan Anas Malik nan al-Imam Malik rahmatullahi alaihi kenan kawai to da gare shi ai riwaya za ta zama munqati'a saboda abinda za a faru tsakanin abinda za a ambata mana ya faru kafin a san ma za a haifa al-Imam Malik rahmatullahi alaihi to ala ayyati halin dai wacce riwayar ga ta nan ce anna ahla qaisariyata ashar ibn hudafa lalle mutanen qaisariya qaisariya gari ne daga cikin biladu filastin yana ɗaya daga cikin garuruwan filastin qaisariya ta fitar da malamai da yawa cikin manya-manyan malaman hadisi lallai mutanen kaisariya mun san ana mana bayani ne akan rumawa sarkin rumawa shine rumawa ne suka kama sayyidina abdullahi ibn huzafa to daular rumawa kamar yadda aka faɗa mana a wannan lokacin ta mamaye biladu sham baki daya filistin kuma ɗaya daga cikin biladu sham asaru ibn huzafa sun kama abdullahi ibn huzafa a matsayin fursunan yaki fa'amara bihi malikuhum sai sarkinsu ya ba da umarnin cewa a masa abin da za a masa fajurriba bi ashiya a sabara alaiha fajurriba aka gwada shi bi ashiya da wasu abubuwa na tashin hankali sabara alaiha ya zama ya jure a kansu ya ci nasara kamar yadda aka faɗa mana an tsorata shi da cewa za a kashe shi za a gicciye shi har an ma ɗaure shi domin a gicciye shi amma wannan bai sa ya tsorata ya bar musulunci ba aka tsorata shi da jefa shi a cikin tafashashen ruwan zafi aka yi ma wani ma a aikace ya gani amma bai sa shi ya tsorata ba sannan ƙarshe shi ne masa tayin cewa ya sumbanci kansa ya ce in wannan ne zan yi amma da shara'i ka saki dukkan fursunonin yaƙi musulmai waɗanda suke hannunka ka aka ba shi dama yi haka to shi ne wannan fajurriba bi ashiya sabar alaiha aka gwada shi da abubuwa da yawa na a masa a gani ya zai ya koma kiristanci amma ya jure ثم جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير a wannan riwayar sai aka samu ƙari aka ce sai aka sa Abdullahi bin Hudafa radiyallahu anhu a wani ɗaki aka sa shi aka sa masa giya wa lahmal khinziri da kuma naman alabi salatan la ya'kulu ai salata layalin la ya'kulu darare uku bai ci ba aka aje masa ga naman alade ga giya a matsayin cewa su ne abincinsa aka kuma kulle shi ba a kawo mishi wani abincin sai su amma duk da haka ya ƙi ci fattalau alaihi faqalu lil malaki lil maliki sai suka leƙa suka gan shi suka ga halin da yake ciki yana nan waɗannan ababen haram da aka aje masa bai sha ba bai ci ba faqalu lil maliki sai suka ce masarcin qadin sana unuqahu hakika ya miƙe wuyansa wato yayi yayi taurin kai shine in sana unuqahu ya doge dai da wuyansa ya ki yadda ya biyayya fa in akhrajtahu wa illa mata ranka idan idan baka fitar da shi ba zai mutu wannan mutumin taurin kanshi yayi yawa idan ba a fitar da shi ba to zai mutu dan ba zai ci waɗannan miyagun abubuwan da aka sa shi ya ci ba da giya da mushe da aka sa shi ya ci ba zai ci ba wa qala sai ya ce ma mana'aka an ta'kula wa tashraba me ya hana ka ka ci ka sha me ya hana ka ka ci kuma ka sha giya qala amma inna ad-darurata qad ahallat hali sai ce in aka koma babu lalura tabbas lalura ta halasta min in ci waɗannan abubuwan in sha ko faman tsurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim bayan an ce hurrimat alaykum almaytatu wad-dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ده حرام فما سيكم أكشيني sai aka ce mana faman tsurra fi makhmasati ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim sannan faman tsurra fi faman tsurra faman tsurra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi aw ta aya aw ta aya faman tsurra ghayra baghin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim haka aka ce so daga الضوغات بهم المحظورات فأما بغك جهد جسا ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام sai dai naki a ce in kunyata musulunci saboda kai saboda kai ba zan kunyata musulunci ba ba zan sa kama musulunci dariya ba shi ne abin da suke cin shamatatul ada shamatatul ada'i ka yi abin da abokin gaban ka zai ji daɗi ka buɗe mishi ƙofar da zai zama ya ji daɗi ya ce eh dama ai kaza ne to shi yasa na ki to kun gani ko qala fa qabbil ra'si sai aka ce sarkin ruma sai ya ce to sun banci kaina wa ukhalli laka mi'ata asiri ni kuma zan saki fursunonin yaƙi ta sanadiyar ka guda ɗari wa ukhalli laka mi'ata asiri zan baka dama ka a sakin maka ta sanadiyar ka a saki fursunonin yaƙi guda ɗaya faƙabbal ƙalar amma haza fa na'am sai ce in dai wannan ne to zan yi na yadda in yi dan kawai in sumbanci kanka zan yi shi ke nan yi faƙabbala ra'asahu fa khalla lahu mi'atan wa khalla sabilahu saboda haka sai ya sumbanci kansa da ya sumbanci kansa sai ya sakan masa waɗannan ta sanadiyar sai ya saki fursunonin yaƙin musulunci guda ɗari sannan wa khalla sabilahu shi ma ya sake shi ya ce tafi shi ce shi ne wacce riwayar har ya koma wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce kowa sai ya tsambanci kansa kuma ni zan fara wa qad rawa ibn a'iz qissata ibn hudafa fa qala ibn a'iz dai daga cikin masu riwayar tarihi yayi riwayar wannan kissar da ta gudana ta Abdullahi bin Hudafa da shi da sarkin Rumawa a cikin riwaya ta shi ce haddathana al-Walid ibn Muhammadin anna ibn Hudafa ta usira lallai ibn Hudafa Abdullahi an kama shi a matsayin fursunan yaki fa zakara al-qissata mutawwalatan sai ya ambaci kissar da tsawanta wa fiha sai ya ce utliqa lahu 300 asiri ya ce ba ɗari aka masa ba ɗari uku ɗari uku aka sakan masa ɗari uku aka sakan masa wa ajazahu bi salafina alfa dinari sannan kuma ya bashi cewa ya tafi ya bashi kyauta ta dinari dubu talatin kai wannan kudin aka yi lissafi yanzu to biliyoyi ne bisalafi na alfa dinari to dinari dinari ashirin shi ke ba da nisabin zakka ni kun san wannan dinari ashirin to nan bisalafi na alfa dinari dinari dubu talatin ba fa dubu uku ba dubu talatin wanda nan ai ba karamin biliyoyin kudi ba ne wa talatina wasifatan wa talatina wasifan sannan kuma ya bashi bayi talatin maza sannan ya bashi bayi talatin mata ka bashi to ala an yace halin dai abin ya isa dai ta faru waɗannan tafasil din da waɗannan abubuwan da ake faɗi ko da sun inganta ko ba su inganta ba dai abin da ake son a karantar da mu wannan juriyar da abdullahi ibn hudafa ya yi ta ƙin yadda ya kunyata musulunci قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي أتن سير علام النبلاء دقم أسل تاريخ تاريخ الإسلام ديكا ونن قصة توسير في تعليق شيء ولعل هذا الملك قد أسلم سرا يشي إنا طمان ونن سكين يا مسلم تأبوي kamar yadda wa kamar yadda najashi ya musulunta a boye in ji shi ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة yace daga cin abin da ke dan nuna cewa kaman sarkin na ya musulunta a zuciyarsa irin yadda ya kai matuƙa wajen girmama Abdullah ibn Huzafa faman aslama fi batinihi hakaza shi al-Imam az-Zahabi tunda ya rubuta littafin Sheikh Alamin Nubala ne domin karantar da mu tarihi da tarbiyya shi yasa zaka ga yakan yi ta'aliqata abubuwa da yawa to shine sai yake cewa fa man aslama fi batinihi hakaza duk wanda ya musulunta a boye haka fa yurja lahu al-khalas min khuludin nar ana masa fata cewa ba zai dawama daga wuta ba zai kubuta daga dawama daga wuta kaman da yadda annajashi ya musulunta kaga wasu shayihul islam din abubuwan da za a gane musulunci ai annajashi baya ba bayyana su yake ba domin a tarihi ba a ruwaito cewa wani daga cikin mabiyansa ya musulunta ba amma kuma da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai cewa inna akhakum almuslima almalika saliha ko ar-rajul as-salih qad tufiya dan uwanku musulmin nan yau ya rasu sarkin nan mutumin kirki ko mutumin kirki to yau ya rasu Allah ya sanar da ni cewa ya rasu so da kamar za Allah sama ya ce a je masallacin idi aka yi sahu uku annabi sama ya masa sallah to irin wannan ne in qad hassala fi batinihi imanan ma domin a cikin zuciyarsa ya samar da wani imani na daban wa inna ma yukhafu an yakuna qad khada'a lil islam wa lir rasuli sai dai abinda ake ce abinda ake jin tsoro shine ya kasance kada khaba lil islami wa lil rasuli cewa ai ya miƙa wuya ya kaskantar da kansa ga musulunci wa lil rasuli da kuma manzo wa ataqada annahuma haqqun kuma ya tabbatar da cewa zuciyarsa cewa su gaskiya ne ma annahu ma kauni ma kauni annahu ala dinin sahihin tare da cewa kuma akan addini ingantacce yake fatarahu yu'azzimu lid-dinaini amma duk da haka kuma sai ka ganshi yana girmama addinai guda biyu yana girmama addinin sa sannan kuma yana girmama addinin musulunci kama qad fa'alahu kathirun kaman yadda aka samu da yawa sun aikata haka min al-muslimaniyyati dawawin ko ad-dawarin a cikin tarihul islam al-imam az-zahabi sai kawo shi a dabtin sai suka sa ad-dawari amma sun shewa alamin nubala sai suka sa shi a haka addawawi su ne musulman da suka musulunta amma kuma ba su iya bayyana musuluncinsu ba suka musulunta a cin zuciyarsu amma kuma ba su iya bayyana musuluncinsu ba to an samu wasu da yawa haka sai ce fa haza la yanfahu al-islamu hatta yatabarra'a min ash-shirki wanda zai zama yana girmama musulunci kuma yana girmama addininsa to ba zai kubuta daga shiga wuta ba musuluncin shi ba zai amfane shi ba hatta ya tabarra min shirki har sai ya bar shirka saboda ba a hada addinai biyu ba zai yi ka ce kana musulunci a zuciya ba amma kuma a fili kana kafirci shi an najashi ba kissa da ta nuna cewa ya ci gaba da bautar da ake yi ta kiristanci amma dai bayyana wasu sha'a'irul islam a fili a ce ya yi su balo-balo to wannan kuma ba ruwa ya tabbatar da haka kila wallahu alam yana sallah a ɗakin shi shi kaɗai tunda ba wanda ya musulunta a cikin mutanensa riwayar tarihi bata tabbatar da cewa wani ya musulunta ba bayan shi tunda daga shi ba mu sake samun wani labari na mutanen habasha ba sai waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar bilalu wanda musulunta su dama ita ta gabata cinci amma irin musuluntar najashi a ce ya musulunta a ɓoye kuma har manzo Allah su sama ya zo ya masa sallah bayan ya rasu to bayan shi ba a samu wannan ba saboda ka wanda musuluncinsa zai masa amfani ko da ya musulunta a ɓoye shine wanda ya kasance baya shirka amma in yana shirka kuma a zuciyarsa yana jin ya yarda da shirkan nan ba yana yi bane a matsayin ikirahan to wannan musuluncin shi ba zai masa amfani ba to wannan taliki ne wannan talikin da al-Imam Zahabi ya jawo tattaunawa wasu malamai waɗanda suka yi littafa suka yi masiyarwa alamin nubala da tarihin islam ta'aliki da wasu ma malaman na daban cewa shin al-Imam Zahabi me yake nufi da wannan malamai da yawa suka masa tawili mai kyau sai suka ce yana nufin yana magana ne akan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutum ya kasance an matsa masa a fili ba zai iya nuna musulunci ba to ana fatan boye musuluncin da ya rika yi a zuciya tun da yana da imani ranar lahira ba zai dawama a wuta ba amma in ya kasance kuma bai bayyana musulunci amma kuma duk da haka yana shirka to wannan shirkarsa ba za shirkarsa kuma ba zai kubuta ba to wallahu alam wafatuhu رسول عبد الله بن حذافة توفي ابن حذافة رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه رضي الله عن الجميع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يا رسمي عزمنا خليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه shi yasa idan kana karanta littafan tarihi in kana neman ka ga sunansa to sai ka koma cikin waɗanda suka rasu almutawaffauna fi khilafati usmana in kuma ba haka ba to sai dai ka nemi sirarsa a cikin albadariyu wanda suka halarci badar kama al-imam zahabi a cikin siyarwa alamin nubala da tarihul islam ya ambace shi ne a ƙarƙashin tarihin as-sabiqun al-awwalu wanda kaga as-sabiqun al-awwalu suna cikin waɗanda suka halarci badar to wallahu alam wannan ita ce ƙarshen kissarsa mutum wanda ya kasance mai saukin hali wanda aka siffanta shi da ba'a sannan kuma ga jajircewa akan gaskiya so daga Allah ya kara masa yadda mu kuma Allah ya bamu ikon koyi da ababen da muka ji na darussan rayuwa a cikin sirarsa wallahu ta'ala a'la wa alam sai karatu na gaba sai mu shiga Huzaima ibn Thabit radiyallahu anhu wanda malai masa take da bush shahadatayn